أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a karatunmu na al'aƙidatu tahawiyya inda yau insha Allah ta'ala za mu je zuwa ƙarshen littafi kamar yadda a sati da gabata muka tsaya a waɗan malam da yake cewa wa ƙauruhu nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم maliki cewa muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aqida mace haka kuma haka ba mu huce iyaka a san wani daga cikin su hakanan ba mu kin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan muna kin dukkan wanda yake kin su ba tare da haƙƙi ba yake ambatansu mu kuma ba mu ambatansu sai da alkhairi a duk lokacin da muka ambaci sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna gamawa da Allah yarda da shi kuma san su addini ne imani ne kuma kyautatawa ne kin su kafirci ne munahunci kuma ƙetare iyaka ne kenan aƙida ingantacciya shine kaso sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaji an ce sahabi ya aikata wani laifi to kada wannan laifin na dame ka ka ringa tunanin wani abu na banza a kan shi shi sahabi ba masumi bane ba baya laifi bane ba ba kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ba ba kamar mala'ika ba ba sahabi su ne mummunai na farko su ne mafifita a cikin wannan al'umma amma a ciki an same su da kurakurai wanda idan muka auna kurakuransu muka auna aikinsu na alkhairi sai muka aikinsu na alkhairi ya lullunka kurakuransu su dubu to haka ake so dukkan mummuni idan zai yi adalci a tsakanin shi ɗan uwan shi mummunai to idan ya ji an ce wane ya yi kaza to sai ya auna ya gani aikin shi na alkhairi da aikin shi mara kyau wanne ne ya yi rinjaye a tsakaninsu in zai yi adalci a lokacin nan sai mai hukunci akan hukuncin da yake gani ya fi yawa a tare da wannan mutum wannan ta ce aƙida ingantacciya kuma haka ya kamata musulmi ya kasance to malam sai ci gaba da cewa wa nuthbitul khilafa ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shugaba na musulmi bayan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine abubakar ne siddiq shine ce wa nuthbitul khilafa بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر muna tabbatar da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko ga sayyidina Abu Bakar Siddiq tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma da kuma faddala shi da kuma kaddamar da shi akan dukkanin sauran al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yau aka tambaye ka bayan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wane ne mafifici a wannan al'umma to kai tsaye kada ka yi shakka na farko shi ne abubakar na siddiq iya da fadala akan dukkanin wani mummuni kuma haka akan dukkanin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka tun daga sunan shi abubakar na siddiq a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ya yi isra'i da mi'raji wasu daga cikin mutanen ƙurishawa suke ganin wannan zance ba haka ba ne ta yaya za a ce a dare guda an yi tahiyar wata uku ita ce daga masallacin daga makka zuwa betul makadis tahiyar ta kai taudan wata a ce a dare guda an tafi can kuma daga can aka yi sama suka ce hankali ba zai ɗauka bayan haka ba haka ba ne a nan abubakar siddiq baya nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari aka tare shi ake cewa kaga abokinka abin da yake faɗa ya ce mi ya faɗa aka ce ai yana nan yana cewa ya tafi masallacin kudus a jiya da dare kuma daga nan ya tafi sama har yana ce an fallanta mai kaza da kaza da kaza abubakar yake cewa tabbas ya gaya muku haka suka ce ya faɗa sai ce gaskiya ne in dai manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ya ce gaskiya ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallam tun kahin ma a bashi annabta tun kahin ya cika shekara 40 shi amintacce ne su suke kiran shi da suna amin wani mawaƙi yake cewa shahidal anamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat biha al'ada duniya ta shaida da fadala da daraja da aminci na manzala sallallahu alaihi wasallam kai hatta in adawa shi sai ce fadala kuma aminci da kuma daraja lalle ta kai daraja in har dan adawa kai tabbatar maka cewa lalle lalle kai kinnan kana da wannan fadala in dai dan adawa kai kasa kushe ka ta bayyana a gare shi babu yanda zai yi bayyana cewa lalle kai kinnan ba na kirki bane ba ya tabbatar cewa kai kinan na kirki ne to lalle fadalan nan ta kai matuka a wajen fadala abubakar ne siddiq manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda zan dauki wani badadi yake cewa a cikin mutanen da suke sama kasa yace da na dauki abubakar ne siddiq a matsayin badadi yake cewa a abubakar siddiq inda an dora imanin shi a dora imanin mutanen duniya baki daya da imanin abubakar ya rinjaya su baki daya mazala sallallahu alaihi wasallam shi ya umarci sahabbai lokacin da ba shi da lafiya ya ce muru ababakar falisalli binas ku je ku ce ma abubakar ya yi sallah ga mutane wanda me ke nuna wa manzala sassalam shi ne liman amma yau sai ce tun da ba shi da dama abubakar ya tsalla sahabbai suke cewa babu ta yadda za a yi ka shugabance mu al'amarinmu na lafira mu kasa shugabantar da kai al'amarinmu na duniya in dai haɗa al'amarinmu na nan duniya al'amarinmu na lafira shi ne yin sallah ka zama shugabanmu ka shugabance mu a kai to ba mu ga dalilin da zai hana mu sanya ka shugaba al'amarinmu na duniya ba don haka khalifa bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ta tabbata kai ababakar kai zai kasance khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna nan suna ta rigima suna ta rikici a yanzu wai me yasa za a dora abubakar matsayin khalifa kai kaji wani rikici na rashin hankali ni yanzu misali in zo ni da wani mu dinga gardama me yasa aka dora zuri shugaba a lokacin da ya zama shugaba nan da shekara wajen 40 ko 50 saboda Allah akwai lafiya a wannan al'amari in zo in rasa rigimar da zan yi sai zancen me yasa zuri zama shugaba mutanen da sun riga sun mutu shi jorin ya rasu wanda suka yi zamanin da shi a lokacin mafi yawa sun rasu ni yanzu in ringa rigima a ringa cewa me yasa zai zama shugaba to haka yanzu wasu ke da kwai 'yan shi'a wai rikicinsu me yasa za a dora abubakar shi tilka ummatun qarsalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat al'umma ce ta riga ta huce abinda ta yana tare da ita kai mai shahe ka a ciki mai ruwanka a ciki ka zo yanzu ka ringa rigima har ka ringa zagin abubakar saboda wai ya zama shugaba a lokacin ka ringa zagin umar saboda ya zama shugaba a lokacin ka ringa zagin uthman ka ringa zagin sauran sahabbai to kaga wannan sai zai musu addu'a Allah shirye ta su bayan abubakar ne siddiq wanda zai fara zauwa kai tsaye shine umar bin khattab umar bin khattab Allah ya kada mashi yarda shi ne zai ya zama shugaba bayan bayan abubakar ne siddiq wannan kuma ya zo lokacin da abubakar siddiq ya lura cewa lokacin ajalin shi yayi shikenan sai ba da shawarar cewa a sanya abubakar ɗaya a sanya umar ya zama khalifa a baya adalci da za ka diba ka gani wanda abubakar ya yi bai ce ba a sa ɗan uwan shi bai ce ba a sa ɗan shi duba ya gani lalle abubakar ɗin nan shi ya hidace lalle umar shi ya hidace a baya sai ce a sanya umar bayan shi haka wurare da yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wasu fadaloli na umar bin khattab so da yawa wani al'amari zai wa abubakar ya ba da shawarar kaza sauran sahabai su ba da shawarar kaza amma umar idan ya ba da shawara ko da ba a tashi ba aya haita tabbatar da maganar shi abinda zai nuna mana haka lokacin da abdullahi bin salul ya rasu da ya mutu sai ce yana so idan ya mutu a rihin shi da mayafi na mazala sallallahu alaihi wasallam dan shi yazo ya nema amma baban shi sallah mazala sallallahu alaihi wasallam yazo zai mai sallah Umar yace bai dace ba kai sallah mazala sallallahu yace a bar Umar sallah zan shi ya rike mazala mazala ce mai a Umar bane suna ta jayayya sai da Umar ya dangane bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya mishi sallah bancin an ƙari aya ne ta sauka wala tu salli ala ahadin minhum mata abada wala ta kuma ala bada daga yau kada ƙara ma ɗaya daga cikin waɗannan munafukai sallah idan sun mutu kaga anan wannan aya wata ba gaskiya umar bin khattab haka za ka ringa ji ana manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ji'tu ana wa abubakar wa umar mun zo tare da ni da abubakar da umar mun shiga tare da abubakar da umar mun huta tare da abubakar da umar yana nuna maka yana nuna maka kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu manyan al'amurra na manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da Umar bin Khattab manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina ke hannun shi malik yaka shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjik zo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar na rantsi da wanda raina ke hannun shi inda shedan zai biyo hanya ka biyo hanya da sai ya sauya hanya shedan in zai biyo hanya Umar ya biyo hanya to ya sauya hanya saboda ƙarfin imanin da Umar gare shi shedan ma ya san bai da wuri bai da rabu a tare da Umar bin Khattab to haka ake tabbatarwa khalifanci bayan abubakar umar shi ne khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan umar bin khattab sai yake cewa thumma li uthman bin affan sannan kuma ga usman dan affan shi yake kasancewa khalifa bayan umar bin khattab uthman shi ma yana da fadala da yawa uthman wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai sayi wane ne zai sayi wannan rijiya an tafi wani mawkifi wata rijiya ke da kai a hannun masu yahudawa musulmai suna bukatar ruwa zo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai sayi wannan rijiya yana da gidan aljanna Uthman bin Affan ya sayi wannan rijiya musulmai suka sha ruwa aka mai albishir cewa dalilin haka yana gidan aljanna Usman bin Affan kenan shi ne ya auri ɗiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta rasu da ta rasu manzo sallallahu Alaihi wasallam yake zo mu aura maka mata a sake aura mai kanwanta ita ma ta rasu mazala su sarari ke cewa inda akwai wuta da mun kara maka yake nuna maka nagartar shi da kuma daraja da gare shi a wajen manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin guda goma wajen da aka ma albashi da gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali bin abi talib fil janna abu ubayda fil janna talha fil janna abdurrahman bin auf fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna haka zana su ce duka wa'annan yar janna tun a nan duniya yau a ce kana zamani da wanda gashi yana tahiya a saman ƙasa kana da garanti tabbas wannan ɗan aljanna me yayi irin wannan al'umma daɗi wanda gashi nan a cikinsu akwai wanda an mai albashin ɗan aljanna kawai jira ake yi mutu ya shiga gina aljanna kawai yau inda muna da wannan garantin mu koma zuwa ga Allah me kake nema a duniya banda aljanna to haka waɗannan bayan Allah sun yi abin da suka yi sun yi ba da gudunmu da ya kamata ce sun bada musulmcin nan iya cikin ishirwa suka shayar da shi da jininsu domin ya rayu har kai ka samu sallan nan da kake yi su suka rawaito maka hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli waye rawaito maka wannan hadisin sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa khudu anni manasikakum lokacin da yaje haji ku yi haji irin yanda nake wa rawaito maka yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya haji su wa rawaito maka yanda ya azumi su ne wa rawaito maka yanda aka fara zakka su ne wa rawaito maka yanda ake addu'o'i su ne kaza kaza duka wata abubuwa na addini su suka rawaito maka su suka kawo maka wa'annan idan baka yabe su sun huce zaki sun huce zaki sun huce abin aibatawa abin a sa masa albarka ne abin a ringa masa addu'a ne kullum kurakuransu Allah ya yi musu kazan mummunin da zai shiga ƙarƙashin ayan nan wallafi na jiha'u min ba'alihin wa'inda suka zo bayan sahabbai ya ƙulu na rabbana suna cewa ya Allah rabbana gufin lana ya Allah gafarta mana wal ikhwani na lalina sababuna bil iman da kuma ‘yan uwana ‘yan uwanmu waɗanda suka riga yin da yin imani wala taj'al ya Allah kada sanya ghillan lil ladina amanu kada ka sanya wani baki wani kulli ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya kai ubangijin lalle kai mai tausayi ne ko mai jin kai to ka shiga cikin irin wannan al'umma mai yi ma waɗanda suka gabata addu'a bayan Uthman bin Affan wanda yake kasancewa khalifa a aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine Ali bin Abi Talib Ali dan Abi Talib kuzan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijin Fatima bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam shine mijin Fatima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiya bid'atun minni ita Fatima wani bangare ne na shikina ita ce ta aiki jikoki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su Hassan da Hussein. Ali bin Abi Talib ya kasance wata rana manzo sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la'utiyannar raya ta gadan zan bayar da tuta ta yaki gobe ga wani bawan Allah yuhibbullahu wa rasula wa yuhibbullahu wa rasula zan bayar da wannan tuta ga wani bawan Allah a cikin wanda yana son Allah da manzan shi kuma Allah da manzan shi suna son shi Ali bin Abi Talib manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi cewa Allah yana son shi kuma shi ma yana son shi washe gari ana jira a ga wane Abubakar Umar yake cewa ban taba son shugabanci ba sai wannan rana ina so a ce ni ne wanda aka ma shedan nan cewa ni lalle Allah yana so na da manzan shi zala sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ya ce aina hali na dubi na bin alibi shi ne za a ba wannan cuta aka ce ai yana gida idan shi yana ciwo ya ce a kawo shi aka kawo shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ido ya koma ras aka ba shi tuta aka ce kai ne zaka jagoranci wannan yaki da zaka to kaga shi ma Ali bin Abi Talib iya da fadala allati la tu'addu wa la tuhsa mun zana wa'inda aka ma albashi da gidan aljanna yana ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ce aliyun fil janna aliyu yana gidan aljanna wata rana zala sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai yake cewa wata mata an ba da sirrin jin wani daga cikin 'yan uwa ya aika takarda zuwa ga ƙurashawa cewa za mu yi kaza za mu yi kaza don haka ya ba wata mata abu matan nan tana waje kaza sai ce aliyu ta shi kudin aliyu aka tura wannan museum aka iske wannan mata tana tsaye a wani kwari ya ce mata hudu sakon da aka baki ta ce wani sako ta ba a fata suka yi suka yi da ta kibada aliyu ya ce za mu miki zar idan ga kibada manzala sallallahu baya waɗin abin da ba shi ba ya ce kina da tabbas kina da hudu a nan da ta ga da gaske suke ashe a cikin gashin ta ta nan da ta tura takardar ta hudu wannan takarda sai kawo ma manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib shi mana da mawaƙif da yawa wanda suka tabbatar da khalifancin shi sai ke cewa wa humul khulafa'ur rashidun wal a'immatul mahdiyun wa'annan su ne ake ce ma khulafa'ur rashidun su ne ake ce ma khulafa shugabanni ar-rashidun masu shiryarwa wa'annan guda hudu abubakar umar uthman ali su ne masu shiryarwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnati al-khulafa'ur rashidun kuma ku rike sunna ta wa'annan khalifai nawa wanda ake cewa ar-rashidun wa'annan khulafa'ur rashidun da muka sana su ne suka yi aikin tattara mana alkur'ani mai girma da muke karantawa alkur'ani mai girma a da a lokacin manzaga sallallahu alaihi wasallam kuma bayan rasuwar shi ma a hardace ne yake a zakatan wasu daga cikin sahabbai a rubuce ne yake wannan yana da sura guda wannan yana da sura biyu wannan yana da kaza wannan yana da aya kaza a ɗaiɗaice a tsakanin sahabbai bayan shi abubakar ya ce ya kamata a yi aiki a tattara alƙur'anin nan waje guda aka zo aka tattaro mahaddata aka tattaro waɗanda suka rubuta aka zamna aka rubuta alkur'ani mai girma na farko aka aishi bayan rasuwar shi umar ya zo lokacin uthman bin affan sai aka ji mutane suna yawan karatuttuka amma kowa na shi daban sai aka ce to ya kamata mutane a zo a zamna a tsaya akan karatu guda na alkur'ani mai girma uthman aka tattaro mi khalifu aka mahaddata aka zo aka zamna aka tabbatar da kowata aya a wajenta kowata sura a wajenta tare da shaida ta waɗanda mahaddasan da suke zamne wanda suna zamne ayoyin suka sauka daga cikinsu akwai su abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin radiyallahu an yake cewa inda a ce na san akwai wanda ya yi sanin alkur'ani kuma raƙumi yana iya zuwa wajen wannan mutumin da na je wajen shi na ɗauka sai ce sai dai kashi babu nikin babu wata aya ko wata sura da ta sabka alkur'ani mai girma face na san inda ta sabka na san a ranar ta sabka na san a lokacin ta sabka kuma na san a kan ta sabka to iri-irinsu ne ke da kwai mahaddata su ne suka suka zamana suka rubuta alkur'ani mai girma shi ne ake ce ma mushaful usmani wannan mushaful usmani shi ne aka zo aka yi kofi kofi aka yi kenan aka yi shi dewa sai aka rarraba gari ruwa na musulmai garin busura garin kufa garin sha da sauransu to su ne kuma har yanzu shi ne a hannun muke karantawa tare da garantin da gare mu akan alkur'ani mai girma cewa la ya atihi ba ilmin bayni yadayhi wala min khalfi babu wani abu na banza ko na cutarwa wanda ba shi ba da zai iya zauwa ga alkur'ani mai girma ta gaban shi ko ta bayan shi wannan alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun muka sabkar da alkur'ani mai girma kuma mu muka ɗauki alkawalin kare shi shi yasa kada ka yi ɗarɗar kada ka yi shakka akan cewa alƙur'anin nan mai girma shi ne wanda Allah yake cewa wa bil haƙƙi an zarnahu wa bil haƙƙi nazar wa ma arsalnaka illa mubashirin wa nazira da gaskiya muka sarko shi muka sarko da shi shi alƙur'ani mai girma to waɗannan bayan Allah su suke wannan aiki sai malai ya ci gaba da cewa wa annal ashara alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa basharahum bil janna nushhid lahum bil janna yake cewa guda goma nan wa'inda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ambata su ya musu alƙawali ya musu albishir cewa su kinna aljanna ne kenan mu ce albishir ba alkawali ba yi musu albishir cewa ‘yan aljanna ne haka muwa muke musu shaida cewa ‘yan aljanna ne alama shahida na kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam gwalgwadon shaida ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wa ƙaunuhul haƙ faɗa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne su ne wa hum abubakar wa umar wa uthman wa ali وطلحة والزبير أزمتي زبير بن كاوش وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين الله قال مسيح الله وكيلا سوني قاسنا أبو بكر ده عمر ده عثمان ده علي ده طلحة ده زبير ده سعد ده سعيد ده عبد الرحمن بن عوف ده أبو عبيدة عامر بن جراح Allah ƙara musu yarda baki daya aƙida da muke so mu tabbatar ana kada wata aƙida ta banza ko ka ji wani yana zance na banza akan sahabbai ka tsaya ka saurare shi ba ka da lokacin saurare shi wa'annan bayan Allah zaman lafiyarka ka musu shaida irin shaidar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam su kada ka mai da addinin ka zaki wani irin addini ne za ka zamana maimakon kame da hankali kana tasbihi kame da tasbihin ka zaki to akwai su suna nan lafiya ma an shi'a su ba su da aiki illa zagin waɗannan bayan Allah mu yanzu muna da lokacin da za mu zamana ba mu da aiki he zagin fir'auna mu ringa zama ko mu ringa ja a ringa Allah shi ne ma fir'auna Allah shi ne fir'auna ina ruwan mu da shi can shi ya sani to kuma ba fir'auna bane mummuni na farko kai shi ne abin zari a wajen ka kame da shi da sabi ne kai kaga wannan addini naka ka girce shi tun daga asali yau waɗanda suka kawo maka addini su ka ce ba mutanen kirki ba ne ba ai ka ba da dama a shige ka a nuna maka cewa lalle kai ashe aikin maza ne kake yi saboda babu ta yadda za a yi ka ba da tarihin addinin musulunci ka bar abubakar a baya ƙarya ne إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ولا لصاحبه جن أبو بكر manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa idan ba ku taimake shi ma Allah zai taimake shi idh akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafare suka fitar da shi sani sanin suna su biyu idh huma fil ghar qur'ani yace suna su biyu a cikin kogo ibi ya ƙuri lissahibihi yana ce ma abokin shi wai abokin shi abubakar babu ta yadda za a yi ka bata wannan tarihi babu yadda za a yi ka juya tarihin nan ka ce wani ne da abubakar shi ne abokin shi babu ta yadda za a yi ka hudda nan bayan allah a sahun gaba na addinin nan namun musulunci to idan ka zo kai da kanka ka girifce su to wanda bai addinin nan yana da dama ya ce ma yau kai addinin naka da bai da asali wa'anda suka kama kan shi wanda suka kama ka addinin ba mutanen kirki bane a wajenka kenan dama ba aikin kirki bane kake to dan haka mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa wa'annan sahabbai su ne mafifita akan kowa kuma ba mu ambatan su da magana ta banza tsakanin mu da su kawai radiyallahu anhu Allah ya yarda su kamar yadda Allah ya faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka ta'ala shata والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يتي وأد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وسوديوة a cikin sautul bayyina haka yake cewa za'uhu jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar sai ce khalidina fiha abada yace radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su kuma sun yarda kai da kaji a qur'ani an ce ya ayyuhal ladina amanu aje hankalinka ba kai ba ake da hari ba da kai ba ake da su ake da hari he su sun fara zauwa tukun kai kake zauwa daga baya su ne ya ayyuhal ladina amanu na hari su suka fara yin imanin da hari su suka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam amanna amanna su suka fara hari kayan kai ka zo ka hudu don kada qur'ani Allah na ambata wanda suka yi imani to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake dan haka zaman lahiyarka ka ambace su da ayyuka da magana ta alkhairi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zaki sahabbaina wannan ma wani ne daga cikin ƙananan sahabbai ake gaya min kada ka zagi manya daga cikin sahabbai yake cewa inda ɗayanku zai bayar da gwalgwadon dusun uhudu na zinariya kyauta sadaka bai kai ba abin da sahabi ya ba da misali a ce hatsi tiya guda bakka samun lada da fadala da daraja ta sahabi wanda ya ba da tiya guda kai ka ba da zinariya gwalgwadon dusun uhudu kai zaka gama kanka da irin wannan mutumin da za a halwa manzala sallallahu alaihi wasallam kibiya zata same shi shi yazo yi tsaye shi ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu zaka gama kanka da shi lakin ar-rasul wal ladina amanu jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ke cewa yayi ciniki da su inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ya ce yayi ciniki da wadannan bayan Allah kai kuma su ne abin zaki a wajen su a wajen ka wanda aka yi ciniki da su kai an yi ciniki da kai to fa cinikin Allah ne da su kuma ransu da suka bada ransu da suka bada Allah ƙara masu yarda a malike cewa man ahsanan qawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu at-tahirat min kulli danasin وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق مجوانا da kyau malam ke cewa dukkan wanda ya kyautata maganar shi ya tsarkake halshen shi ya kyautata maganganun shi akan sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkakakku daga dukkan wani abu na kazanta ko zagi ya tsarkake zuriya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya girmama su ya kaddasa su hakika wannan ya barranta daga munahunci kenan idan kana so ka barranta daga munahunci ya kasance idan za ka ambaci sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ka ambace su ambato na kirki ka ambace su ambato na girmamawa ambato na ba su fadala da daraja kada a same ka ka faɗi magana mara daɗi a kan zahabi ɗaya na mazala sallallahu alaihi wasallam min babin fa'ida sabon mazala sallallahu alaihi wasallam an samu wasu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kamar yadda muka faɗa a baya amma wannan a cikin ayyukansu na alkhairi kamar ka nemo allura ce ka sa ta a teku dan abin da za ta ɗauko na ruwa kama haka yake idan ka karkamta abin da suka yi ko na kuskure akan abubuwan da suka yi na alfahari a cikin sahabai an ma wasu hukunci na zana haddi a cikinsu an ma wasu haddi na shan giya a cikinsu an ma wani haddi na kaza na kaza na abubuwa da yawa har na kazafi an irin sa san bin sabi har na kazafi an musu hulala tamanin lokacin da aka yi hadisa ta aisha radiyallahu anha lokacin da aka mata sharri akan cewa ta aikata fasikanci gari ya kwashe rafshi aka rasa mahuta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya aisha in kin san kin aikata ki ne muka haura ta ubangijinki in kun baki baki tabbatar cewa Allah zai tsarkake ki aisha ta nema ta ce a barta ta yi gida dan ta samu sauki akan wannan tashin hankali take ciki sai da aka yi kwana 40 wahayi bai saka ba wanda ya ɗauki zance ya kai can wanda ya ɗauki zance ya kai can an rasa inda za a kama sai ga shi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya isko tana cewa abushiri ya aisha aisha albushirinki hakika Allah ya tsarkake ki Allah ya sako aya yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جابوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تعيش الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم wannan haccan gaba ma duka magana ce ake akan yau labina abin la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل duka cikin mas'alar wannan Abu Bakar ne ma lokacin da aka tazo ana ta yaya zance rimer misali kawai da kaji zance ka dauka ka yada da kaji zance ka dauka ka yada ka tabbatar ba baka san ba hakikanin me aka yi kawai ka dauka kai dai ka isar wani yayi kasa wanci ta yi kasa kana ta hudu kana ta hudu to daga cikinsu akwai ana ce mai misbah to shi misbah yaron abubakar sadiq ne a gidan shi yake shi yake mushi komi sai aka same shi ma daga cikin masu yaya da zancen ba wanda suka kirkiro ba a shi ma daga cikin masu zuwa su faɗi a gaba su ce an yi kaza to dalilin haka abubakar sai ce in dai ni ne ni kama haka to daga yau banda ƙara taimaka mata shi ne sai aya take cewa wala ya atari ulul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kada waɗanda suke da falala su ce sun wasa taimaka ma miskinai da mabukata daga cikin muhajirai don sun musu laifi ku ba ku so Allah ya muku ne idan ba a yahiya kai an yahi maka amen idan an maka laifi Allah ce ka yahi wani ya afu wani ya sufau ka yahi ka haƙura kai baka so Allah ya maka ne abubakar ya ce wallahi ina so Allah ya mun daga yau na yahi mishi kuma zallilin kama ke makan na yahi mishi to haka ayoyin da suka zo na gaba ma duka kan zancen wani sai da aka sauko sama da aya goma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake Aisha ce ba ta yi to a yanzu kuma akwai wanda suke fitowa suke cewa Aisha ta yi ƙarya ake tari kuma Qur'ani ya ce ba ta yi ba to wa zama kai zan dauki magana ko ta Qur'ani Qur'ani ko shakka ba to idan kana mummun ka ringa ambatan matan manzo sallallahu alaihi wasallam an bato da kirki wanda muna faɗa muna ƙara nanatawa ba don wani abu ba saboda akwai waɗanda suke da aƙida kuma a yin suna nan har lafin da faɗa gare su a cikin gari ruwa namu suna yaya da zance na banza a kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da aka matan shi ka aje ka tari kana yawo cikin facebook ka aje ka tari cikin radio ko cikin wani karatu ka ji wani ya kama sunansu ya zage su ka rinka tsammanin wannan irin karatun addini ne a ba na addini ba karatu ingantacce na addini ba a zagin sahabi ingantacce na karatu ingantacce na addini ba a taba matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam girma masu ake daraja su ake basu girma masu ake daraja su ake basu manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul azab ne Allah ke cewa banda wannan annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kaga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce Allah yake cewa shi ne mafifici duk abin da kuke yi shi ne gaba shi ya kamata a fifita a kan kowane mummin kuma sai aka ce matan manzo sallallahu alaihi wasallam iyayen ku shi yasa ake ce musu ummul mu'mini ummahatul mu'mini uwayen mummunai idan ka ce kai ba iyayen ka bane yau ai dama ba mummuni bane kai kai ba ka ciki mummune aka ce in kai ka ce ba iyayen ka bane to kai ba mummuni ba kai da aka kare maganar mata a kai a cikin azab na tsanani la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza tu'itum fadkhulu idza ta'imtum fantashu wala musta'nisina li hadith in dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ha ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنجحوا أزواجه من بعده أبدا bai dace ba ku cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma bai dace ba ku arni matan shi ma bayan shi saboda da saboda iyayen ku kaga manzo sallallahu alaihi wasallam shine matan shi ne aka ma wannan kariye kada ma ka auku auri matan shi bayan shi bayan shi aisha radiyallahu anha mazala sallallahu alaihi wasallam da ya rasu kun san tana shekara na bata kai ashirin ba bata kai ashirin amma sai da ta rayu bayan mazala sallallahu alaihi wasallam sama da shekara kusan talatin sama da shekara talatin bayan mazala sallallahu alaihi wasallam ta rayu a duniya bata yi arimi ba ta zama radiyallahu anha baiwar allah nan daga cikin fadalarta da ake fada bayan manzara sallallahu alaihi wasallam wata rana khalifofi na daula umarwiya suna aiko mata cututtuka wata rana ta baka mata cututtuka wanda a yanzu yake auna su da miliyan a kawo kayan guda aka ajiye mata sai take ce ma mai mata hidima wannan kama jiki maza ki raba su ta ɗauka tana rabawa tana rabawa tana rabawa sai da sun ƙari kuma tana azumi kuma batta da abin buɗe baki sai take ce ma sai ita mai mata hidima take cewa ya aisha inda kin bar mana wani abu da mun sai ɗan nama mun yi abin da za mu yi buɗe baki ta ce ubin kya faɗi in ya zo hannun su kawai wucewa ki haka tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya koya musu idan an ba su su bayar mai bayarwa kuma baya rasawa suna bayarwa kuma ana kawowa haka suka yi rayuwarsu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rike mutuncin su suka rike darajar su sai ma ne ci gaba da cewa wa ulama salaf min as-sabiqi wa min ba'dihim min at-tabi'i ahlul khair wal athri wa ahlul fiqh wal nazar la yuzkar la لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء وهو على غير السبيل malamai magabata na salaf malamai na kirki waɗanda suka amshi addinin daga wajen sahabba mun lura ko abin ɗabaka ɗabaka ce ɗabaka ta fari ita ce ɗabaka ta almajiran harko na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam su suke zama mu fahimci addinin wa e tabbar e tabbane su har yanzu zuwa gare mu lokacin da addinin yake sabka sahabban su ne a zamni su manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ma su yayi practice a gaban su suka dauko da suka da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka zo bayan su ba su koyi addinin a wajen kowa ba wajen sahabban wannan su koya su ma kuma wanda suka zo a bayan su ma a wajensu su koya sai ka ce wajen wanda na ɗauki addinin nan ko kuma na amso hadisin nan wajen wanda ya ga sahabi shine tabi'i ko kuma ka ce wajen wanda ya ga wanda ya ga sahabi shi kuma sahabi garanti ke da kwai iya koya ne wajen manzan rahama sallallahu alaihi wasallam to wayannan malaman wanda suka amsa addinin wajen sahabbai ko kuma wanda suka amsa wajen wayanda suka amsa wajen sahabbai sun yi hidima ta azo a gani sun taka rawar gani wajen ci gaban addinin nan na musulunci sun taimaka sosai saboda su ne suka ringa tsarkake tabbatuwar abin ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma bai zo ba suka ba mu addinin nan yadda yake daga mazala sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ulama usalaf min sabiqi malaman salaf daga cikin magabata kuma ba'dhum min tabi'i da wanda suka zo bayan su daga cikin tabi'ai ahlul khair wal athar mutanen alkhairi mutanen da suka kama na alkhairi na addinin nan mutanen fiqh mutane masu ilimi yace ba a ambatan su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in wanda ya ambace su da ambato mara kyau fa huwa ala ghairi sabil to wanda yana saman kan hanya mara kyau kenan magabata na kwarai su ma idan ka ambace su abinda aka koya mana sai mu ce Allah ji kansu da rahama rahimahumullah haka ake cewa idan ka ambaci wani malami daga cikin manya daga cikin malamai abinda za ka ce rahimahullah Allah shi kanshi da gafara abinda za ka iya cewa kenan a kanshi saboda za ka samu malami guda ya rubuta maka littafi wanda ya cece ka a cikin addininka ya taimake ka a cikin addininka irin su imam malik irin su imam imam abu hanifa irin su imam ahmad irin su imam shafi'i irin su sufyan thawri irin su ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi irin su ibn al-jawzi jawzi ibn al-qayyim al-jawzi irin su imam al-dhahabi kasan manya daga cikin malamai wanda suka yi rubuce-rubuce a addinin nan suka ba da gudunmuwa to idan za ka ambace su ka ambace su ambato mai kyau ka ambace su ka ji an ce sun yi kurakurai dama ba masu mai dole su yi kurakurai yana mu fahimta da kyau kada ka ji an ce malami wani ya yi kuskure kaza kakkata da hankalinka kan wannan annabi adam ya fara kuskure cewa da laifi Allah subhanahu wataala ya ce me kada ka kusanci wannan itace a gidan aljanna wala taqraba hadhihi shajara ka shiga ga gidan aljanna nan kai abin da kaga dama amma abin da muka hana kakkai kasa itace ya kakka taba ta fa wasu wasa lahum shaytan shaytan yazo ya musu wasu wasi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce masu aisha wata rana ana cikin barci ya mazalar sulam ya tashi ya taimakwantai ya tsaya masa addu'a aisha ya biyo bayan shi ta aza wani riza mazalar sulam da ya ida masa addu'a ya jiyo ta gani zai isko ta yi ta hutar hutu ta yi ta riga shi ta zo gida mazu salallahu salam ya shigo gida ya isko tana shishika sai ta ci haka sha lafiya nisa mai kike shishika sai ya gane ga abin da ya faru sai ya titi mata ba aisha ko dai shaidan inki ya zo muke aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma shaidan yana iya zawa ya mata wani ya tambayi ko shaidan inki ya zo ta ce ya rasulullah kenan kowa na da shaidan ya ce mata eh kowa na da shaidan ta ce haka ya rasulullah ya ce han idan nawa ya musulunta ni ba zai umarce ni da wani abu ba alkhairi ba amma da nawa da naka da namu da nasu kowa shi ɗan yana iya rufe shi gaji annabi adam fa wasu wasu lahun wasu shekaru shi ɗan yami wasu wasu ya ce ma na hau kuma rabu kuma ubangijinku bai hana ku ci wannan itaci illa an ta kuna malakai ne sai dan kanku zama mala'ikai au ta kuna min alkhalidin ko dan kanku da goma a gidan aljanna shi yasa aka ce kanku ci saboda kun ci ko mala'ika za ku zama kuma aljanna shikenan kun shigo kenan ku fara amma in ku ci ba kun da ku zai kaji wasu wasi wa min sharri waswasil kawai ne gani ka ana zancen wani shaidan akwai kamshin gaskiya a cikin wa kasaba kuma inni lakum malamin nas kuma musu rantsuwa yace nasiha ce nake muku ku je ku ci ku yi gauga ku cin ba haka ba ci ku za a wuce kawai suka je suka kama suka ci falamma zaqa shajarata balat lahum masu sawatu Allah ya kyale sai na kallon su suka dauke taciya suka ce kai tsaye kuma suna ce sai Allah musu magana kayan da suke jikin suka zubi so ko mazir me yake nunawa kamar sutura take jikinsu dalilin saban wannan ya suka zubi alam an hakuma an tilkuma shajara wa kullu kuma inna shaytana lakum aduwwun mubin ban ce ba ka kusanci wannan itace ban ce muku ba shaytan yana iya rudo ku dan adawa ku ne la tattabi'u khutuwati shaytan inna shaytana lakum aduwwun mubin ala rabbana zalamna anfusana to haka ake so kai tsaye mi suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kanmu illam tagfir lana wa tarhamna kunanna min al-khasirin haka magabata su idan suka yi kuskure kai tsaye su koma zuwa ga Allah ya ubangijinmu mun zalunci kanmu shi yasa daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana akwai wannan addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa annab tagfirli wa tarhamni eh faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka ghafurur rahim kamun gafara tana wajenka kuma kamun jinkai saboda kai mai gafara ne mai jinkai ya zo a cikin kitabut tawabi yake cewa daga cikin addu'o'in da annabi adam aka ce ya ringa yi yake cewa la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika amiltu as-su'a zalamtu nafsi wa amiltu as-su'a fatub alayya innaka antat tawwabur rahim haka ce mai hannu ya saki ya ce la'ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika zalamtu nafsi wa amintu su'a faghfirli innaka ghafurur rahim aka ce kuma isaki yace kuma la'ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika zalamtu nafsi wa amintu su'a farhamni innaka arhamur rahimin kaga tawari fatub alayya ta biyu faghfirli ta uku farhamni fa innaka arhamur rahim haka yi wannan addu'i kuma Allah ya gafarta mashi haka annabi nu lokacin da yake cewa rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim ni Allah ya ji mishi qala ya nuhu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ala tas'alni ma laysa laka bihi inni a'izuka an takuna min al-jahilin me yace قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين أبدا lokacin da Allah ya ji hankalin shi akan cewa an yi kuskure a sai ce ya Allah ina neman tsari a gare ka in yi abin da ba shi ba haka za ka samu annabawa annabi yunus kahin a ce mai ya fita daga garin da aka aike shi je wa'azi sai ya hushi sai bar garin da ya hushi ya bar garin sai ya hau saman kwale-kwale waɗanda suka ɗauke shi a saman kwale-kwalen ya ringa yawo da su a ciki suka ce kai wannan ba lahiya ba tana ma akwai mai zunubi a cikin don haka tira shi za'a yi wani zunubi wanda ya faɗo a kan shi za mu rasa cikin ruwan muce ka aje mu hallaka mu duka aka yi tira shi ta fari ya faɗo aka sake tafi ya faɗo aka sake ta uku faɗo suka ce ban Allah hakuri za ka yi ruwa za ka shiga suka kama alabi suka nasa shi suna nasa shi ba nan hita hita haɗe shi faltakamahu hutu wahuwa muli kawai sai balan sai ta haɗe shi falaula annahu kana min musabbihi kai in ba dan bayyana daga cikin masu yin tasbihi lalabi tafi badanihi ila yawmi wasu da ya ta goma cikin cikin kihin wannan har zuwa ran tashin kiyama wata addu'a ce yake yi wa nada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin abu addu'ar da ya ringa ya Allah la ilaha illa anta ya Allah babu wani an bota da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minaz zalimin lalle ina daga cikin azzalimai kai itirafi kai reko ne da cewa lalle kama Allah ne Allah zai gafarta maka ka kire ko ne da shine zinubi zinubi ne bayan zinubi ganin ganin ba laifi bane kai ba kun bane kai a kai reko ne da Allah na san bawa mai haka ka nuna ina ilahi zalamtu nafsi lalle na zalunci kaina shi yasa a cikin sayyidul istighfar ke da kwai itirafi da zunubi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na ba abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani ka halice ni wa ana abduka ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa adika ina sama alƙawalinka mastata'atu bakin iyawata abu'u laka bi ni'matika alayya Allah nayi reconator da ni'ima da kamani wa abu'u bi zambi faghfir li ya Allah kuma na yarda nayi zunubi ya Allah gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa a wata ruwaya yayi kara da cewa wa abu'u laka wa uzu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsari ya Allah ka mun tsari da abin da na aikata na zunubi kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me idan zamu yi addu'a mu rinka reconnected da zanuban sai Allah ya gafarta mana kaga annabawa haka suke yi su idan sun yi kuskure itirafi suke da lahin su su ce ma Allah lalle mun yi lahi ya Allah gafarta mana shi kuma Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina kada ku yanke tsammani daga gafarar ubangijinku Allah na yana gafarar zunubai baki da Allah na gafarar zunubai jaki da idan haka ba ma'asumai bane ba sahabbai suna iya kuskure to ka shawo makan lahiya dan kuskuren su kai in ma sun yi tana wasu daga sun tuba kai kuma kaji kana da zunuba iya daga cikin matsala da wasu suke shiga kai mutum ya yi kuskure ya yi laifi ya aikata zunubi he ka gani ewa ne ya yi kuskure to shi wannan bawan allah da ya yi kuskure sai kai tsaye sai koma ga allah ya ce allah gafarta mu sai allah ya yi mishi kai baka ma sani ba allah ya yi an wuce wajen kai kuma he kake bi guri wuri kana cewa baka sani ba wani ya yi kaza kai ko baka san ba allah ya riga ya yi kai kana can kana kara mai lada shi kuma da ja ya wuce wajen kai kuma kana daukan zunubi ba gera ba sa ba sai malin ci gaba da cewa wala nu faddil ahadan min al-awliya yace ba ma faddala wani daga cikin ai daga cikin waliyai ala ahadin min al-anbiya akan wani daga cikin bayi akan wani daga cikin annabawa alaihi musallam amince Allah tabbata a gare su wa naqulu nabiyyun wahidun afdal min jami'il awliya mu muna cewa annabi guda yahi dukkan annabawa wannan magana ce mai muhimmanci ba ma faddala wani daga cikin waliyai misali wani babban malami wani wanda muke ganin shehu ne babba ne lalle yana da fadala yana daraja mu ringa ganin cewa ya mahi wani annabin wannan ba daidai bane kuskure aqida ingantacciya babu wani wali da yake wani annabi ba dukkan annabawa al-itlaq su ne mafifita baki daya amma a cikinsu akwai waɗanda sun yi wasu waka zalika ba waka zalika ba a cikin suratul isra'i wa faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa atayna dawud sabr mun faddala wasu annabawa akan wasu annabawa eh mun faddala wasu annabawa akan wasu annabawa na yake cewa kenan annabi guda a aqidanmu yayi dukkan waliyai annabi guda yayi dukkan waliyan duniya baki daya wannan tace aqida ingantacciya dan haka ba a faddala wani waliyi akan wani annabi wannan ba daidai bane ba kuma dama waliyai wali ko na iya zama wali haka ya tabbata a hadisi a cikin ayata alkur'ani mai girma Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala asaura awliya Allah lalle waliye na Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wa lahum yahzanun kuma babu bakin ciki a tare da su alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka ji tsoron Allah wannan su ne ake ce ma waliya kai ma idan kai imani kai tsoron Allah Allah na iya kai kamar ta ba ta waliya an gane ba wata grad ba ce ba wadda kawai tun mutum aihuwar shi aka dora mai da'a grad ce ta rige-rige wajen aikata aikin alkhairi wa fi dalika falyata na fasar mutana fasar amma grad ta annabta wannan grad ce ta Allah yanzu ba kayan addu'a ba ka ce ya Allah ka sa in zama annabi yana yiwa ko ka yi ka samu ba ka samu ba ba za ka yi wannan addu'a ba ba ka addu'a ba ka ce Allah sa in zama mala'ika eh he ka san akwai mai cewa shi bare roki impossible ya gani in yayi ai an ce komai ka roka ana baka to bare ne da Allah sa an zama annabi taya wannan kofa ce wadda aka ma biyu an riga an rihe ta babu wannan a ciki babu wannan a ciki Allah ya ga dama ta kahin ka roƙan tun ka ayyuka a duniya yana iya sanya ka ka zama kaza ke to amma tsarin da aka dora kaza ne to amma abin da ya shahi imani so ake kai rigai-rigai wasari ila magfiratan min rabbikum was-sabiquna as-sabiqun wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun mali ya ci gaba da cewa wa nu'minu bima jaa min karamatihi wa sahha an ittiqati min riwayatihi yake cewa muna imani da abin da ya tabbata na daga karama na wasu waliyai akwai karama ya ke ce ma karama abubuwa ne khawariqul ada na ga ce ma khawariqul ada abu ne wanda al'adance bai wakana sai ya wakana a tare da kai wannan wata karama ce wata Allah ya ware kai ma ita to idan ta tabbata a gare ka muna mu muna imani da haka ya tabbata kai an samu a magabata iri-irin haka ya wakana wani daga cikin magabata amince sahabi ne ko ba sahabi ba ne wasu a rayu suka tare shi suka ce za su ɗauki ran shi ya ce yana roƙo a min alhurma guda ya raka a biyu suka ce je ka yi raka a biyu muna nan da ya kabarta sallai ya sallashi yadda yake adi kahin ya ƙari nan ɓarayi kawai ya ga wani ya zo a saman doki duka ya kakkashe sai wuce ya ɗage shi bai san ba daga ina yake bai san ba daga ina ya hoto kawai haka ko bai saji ganin mutum ko bai mai magana ba bai san ba waye a addu'ar shi dai a cikin sallah Allah amsa ne amma yujibul mutarra iza da'a waye yake amsa addu'a ta wanda yake cikin musuwa Allah ne shi ke amsa idan ka roke shi ya ce zai amsa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah ya ce in ka roke shi zai amsa ka roke shi ka gani ya amsa ko bai amsa ba ka ya ka sa ya kini ka gani ka ka sha labari kada ka ce zaka gwada in ka ce zaka gwada ka hawaye ba a gwada Allah ba a tastai a ce bari in tasta in gani wai da ake ce an yi adda ana ba da bari in yi in gani an bani ko ba a bani ba a yi in kai haka ka faɗi adda ka bata zuwa ko ina kawai i da yaƙinin Allah zai amsa baka san rana amsa addu'a ka takan yi yanzu amsa takan yi wani sharri zai same ka Allah kare maka takan yi sai lahira ma Allah tara ma lada ya mika maka ya ce addu'a ka ce kenan baka san ba a ina addu'a ka take kai dai Allah ya ce kai kuma ya ce zai amsa ka yarda da haka to haka mun yarda da karama da ta tabbata akan waɗannan waliyai akan wasu daga cikin waliyai wasu bayan Allah akwai abubuwa sun faru a tare da su kuma da abin da ya tabbata na daga ingantattu ruwayoyi da suka zo akan cewa abu kaza ya faru ga wani to muna imani da haka amma ba ma faddala ɗaya daga cikin waliyai mace ya yi wani annabi daga cikin annabawa sai ma da ke cewa wani umin bi a sharafis sa'a na ya ce mun yi imani da a sharafis sa'a wanda aka ba da labari alamu na tashin kiyama alamun tashin kiyama akwai manya akwai ƙanana ya ce daga cikinsu akwai huruji dajjal hutowar dujjal dujjal yana zauwa a ƙarshen zamani shi ya sa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yake cewa idan za ku yi addu'a a ƙarshen sallah ku ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal tabbas akwai dajjal yana da ido guda idan shi guda alalace ido guda gare shi idan ya zo ya kada gangashi zai ja mafi yawan mutane kuma ya kai su ya hallaka su sai kaɗan daga cikin bayan Allah kuma annabi isa shi zai sauko wani zule isa ibn maryam alaihi salam min sama da sabka ta annabi isa dan maryam wanda zai sauko daga sama ai ya tabbata Allah na cewa a wa yaquluna inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu eh yawa ayat take cewa barrafa Allah ilayhi annabi isa alayhi salam ba shi suka kashe Allah ya masanya musu ne shi da wani Allah subhanahu wataala ya dauki annabi isa ya yi sama da shi kina annabi isa yana can sama a ƙarshen duniya zai sabko kuma shi ne zai kashe matujan din a ƙarshen duniya ya ce wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha a ƙarshen duniya rana tana hutuwa daga nan to a ƙarshen duniya ta fito daga can daga ta huto daga inda take hwadawa to shikenan an zo ƙarshe an zo end daga ta huto daga nan ba a ma amsal gahara shikenan an rihi kenan lokacin da ake rihi amsal gahara ko da yaushe ni kowa ta tuba a buɗe take har ranar da rana ta huto daga inda take fadawa ranar ne ake riye wannan kowa wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha da kuma hutowa wata dabba daga inda take hutowa wannan shi ma ya tabbata a ƙarshen duniya shi ma akwai shi sai ma da yake cewa wala nusaddiqu kahinan ba ma gaskatar da boka wala arrafan da kuma mai diba wala manyan da'i shay'an yukhaliful kitabu wa sunna kuma ba ma gaskatar da wanda yake kira akan wani abu wanda yake saba ma littafin Allah da sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul umma ba ma gaskatar da boka boka ba kun gaskatawa bane mai diba ba abin gaskatawa bane ba haka kuma dukkan wanda ya yi kira akan abin da ya saba ma Allah da manzon shi abin da ya saba ma alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i na malaman al'umma shi ma ba ma sauraron shi kenan idan ka saba ma wa'annan ka fita daga layin ahlus sunna wal jama'a boka wanda ya ji man ata arraf manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wajen dan diba fasaddaqahu bima yaqul ya gaskata shi da abin da yake faɗa faƙad kadaba bima unzila ala muhammad hakika ya ƙaryata abin da aka san kuma manzala sallallahu alaihi wasallam shine mi alqur'ani wanda ya je wajen dan diba bai da sallah ta kwana 40 kai tsaye kenan kaga sharrin dan diba sharri ne ba karami ba a yanzu kuma akwai wanda suke shiga ta malamai sai su ringa yin wannan aiki na diba sai su zo su cin wani zawati da ƙasa a ringa dahe-dahe ana cewa an yi kaza akwai kaza akwai kaza a ce istikhara ce ake maka wannan diba ne yarda da haka kana rasa sallaka ta kwana 40 don haka ai hankali in kana bukata in istikhara zaka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai istikhara jabir bin abdullahi ke cewa yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana wata sura ta alqur'ani ita ce ka ba Allah zaɓi a kan al'amuranka Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ko ita ce wannan istikara wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wala a'lam haka ne ya Allah ina roƙonka ka bani zabi akan wannan abu in alkhairi ne a gare ni ka tabbatar in kuma sharri ne ya Allah ka nisantar da shi daga gare ni kenan gaskata boka ko yin bokanci wannan kahurci ne mutane daga musulunci واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر kagani su da kansu ke tema wannan fitina ce kada kahurci yin mi yin tsari kahurci yana fudda mutum daga musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin manya-manyan zunubai akwai shirka ga Allah akwai cin haƙƙin iyaye akwai kuma sihiri sihiri yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda mutum in bai kuka da kanshi ba yana iya fita daga musulunci bai sani ba malam ya ci gaba da cewa wa naral jama'a haqqan wa sawaban wal firqa zaygan wa azaban muna ganin zama tare da jama'a shine gaskiya kuma shine daidai kauce ma jama'a wannan kuma bata ne kuma hallau azaba ne mimale ke ne ka zamuna da cewa alkur'ani mai girma shine littafinka sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ita ce fasara ta alkur'aninka malamai magabata su ne abin abin abin koyi wajen aiki da suka yi da wannan alkur'ani da sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman lahiyarka kaucewa daga saman wannan hanya ka dauko wani tsari daban ka ringa ma shakka akan alkur'anin ko ka ringa shakka akan hadisan ko ka ringa maganganu marasa daɗi kan sahabbai wannan wani tsari ne daban ka ɗauka wanda ba tsari bane na ahlus sunna wal jama'a tsayawa akan haka to kawai tsayawa ne cikin bata abinda ake bukata a gare ka ka gaskatar da zama tare da jama'a na ahlus sunna wal jama'a sai ma ne ke cewa dinul islam addinin musulunci ay wa dinullahi fil ardi was sama wahidu addinin Allah sama da ƙasa ɗaya ne huwa dinul islam shine addinin musulunci qala Allah ta'ala Allah yake cewa inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci haka Allah yake cewa cikin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku da addinin musulunci shine addini kenan dan haka addini ingantacce addini wanda shi ne na tsira shi ne addinin musulunci ko da kiristoci sun ce su ma addinin da suke yi littahi ne wanda aka sabko daga sama a'a yanzu ba shi ba ake yi addinin musulunci ake yi aiki da alkur'ani shi ake yi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai inda annabi isa zai dawo da yayi imani da ni kuma ya bi hanyar da nake bi da nake sama kai ba ku ba ko annabi isa ya sauko in ji manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma da zama zai a cikin raha ta addinin musulunci haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dan haka addini na gaskiya shine addini na Allah subhanahu wataala sai ke cewa fa haza kenan a ƙarshe yake ce fa haza dinuna wannan abu da muka karanta tsawon halka wajen 30 yace wannan shine addinin mu wa tiqaduna ya ce wannan shi ne itikadinmu zahiran wa batinan a bayyane ko kuma a ɓoye wani hannu bara'un ilallahi ta'ala wani hannu bara ilallahi ta'ala min kulli man khalafan ladi zakarnahu khalafan ladi zakarnahu wa bayyanahu mu kuma mun barranta ga dukkan wanda ya saba ma abin da muka ambata duk abin da muka ambata a cikin littafin nan wanda shi ne muka ce a kila ta alisun nawar jama'a duk wanda ya saba mashi mun barranta da shi a wajen Allah wani tsallallahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yi tabbita na alal iman ya tabbatar da mu akan imani wa ya hutumu lana bihi kuma ya cika mu da imani Allah ya cika mu da imani wa ya simu na min al-ahwa'il mukhtalifa kuma ya Allah ka kiyaye mu daga bin wasu abubuwa na san rayuka mabambanta wal'ara al-mutafarrika da wasu ra'ayyuka daban-daban da banza wal mazahibur radiyya da kuma wasu mazahib bi ma'ana wasu hanyoyi waɗanda suka kasance na bata ne mithlul mushabbaha misali irin hanyoyi na mushabbaha wanda suke kamanta Allah wal mu'tazila da mu'tazila wanda suka i'tizal masu kafirtar da wanda suka aikata zunubi wal jahamiyya mun ba da labarinsa a baya wal jabariyya wal qadariyya wa ghairi duka wannan aqaida ne wanda akwai kurakure a cikin su aqida ingantacce ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa yace min alladhina khalafu sunna wal jamaa yace da wasun su wanda suka khalafa ma ahlus sunna wal jamaa kina a ciki hadda yan rawafi rawafi yan shi'a da sauransu duka wannan ba aƙida ba ce ta addinin musulunci ba aƙida ba ce ingantacciya babu kai babu su ya ce wa halafu addalala wa nahnu minhum bara su sun kasance suna tare da bata ya ce mu kuma mun barranta da su wa hum indana dalalun ma'ardiya mu a wajen mu wa'annan a cikin bata suke wa billahi al-isma wa tawfiq naga Allah ne al-isma wa tawfiq na ga Allah ne ke da kwai a kiyayewa da kuma datarwa kenan Allah ya kiyaye mu mu haɗa mu samu zamiya mu haɗa cikin wata aƙida ba aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ba kuma Allah waffaka mu ya tabbatar da mu akan shiriya akan hanya ingantacciya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من الرياء والحسد اللهم طهر قلوبنا من الرياء والحسد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا مكا كرشان wannan littafi sai kuma wani littafi daban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana Allah karba mana Allah karba mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh